alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah ma ba'd da na so bayan mun kare wannan mu mu dora me yake da suna lamiya da da ita ce zamu yi sai mu yi mai mata shari na gaggawa to akwai ziyara da yanzu aka ce zamu je da su malam to kinan da mun kare zamu zamu tsaida insha Allah sun ce midi za a za a tahiya ko da yake hadisan kaɗan ne suke saura insha Allah jayyid mala ya ce alhadisu alhadisu sadisu wasalasun hadisi na 36 jihadu kunnal hajju jihadinku shine hajji a ƙasa malam ya bayani ya ce wa fihi ista'zanat aisha radiyallahu anha annabiya sallallahu alaihi wasallam fil jihadi a cikin hadisin aisha ce ta nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan jihadi akan abarta ta je jihadi sai manzon Allah ya ce mata jihadu kunnal hajju jihadin kuku mata shine aikin hajji akwai wani hadisi wanda ya zo wanda akwai akwai ta cewa a cikin sanadinsa wata mata ta zo ta ce ya rasulallah an ta rasulun rijali wa nisa'i ma'an am rasulun rijali fakat kai annabin maza ne da mata ko kuma annabin maza ne kullum sai ce mata a'a ni na maza ne da mata gaba daya kai ta ce to mu don haka muwa muna so kamar yadda kake karantar da maza a sanya muna dama ta me yake da suna karatu ma mu zo mu zan karatu sai mu zo Allah ya huda musu lokaci na musamman da wannan ne ta ce kuma izini akan jihadi maza su kaɗai ke son su yi shahada su ma ai ya kamata a ba su dama su yi shahada su yi jihadi sai manzo Allah ya ce jihadu kunna alhajju a shi wancan riwayar cewa aka yi a jihadin ku shine biyayya ga mazajen ku ma'ana zamantakewar aure ta ce jihadi ko a gare ku kai ka wanda kuke na hidima ga miji na gidan aure shine jihadinku to muhallu shahid anan dai su mata an ɗauke musu jihadi amma ana iya tahiya da su don saboda kula da maras lahiya kamar yadda manzo Allah yake zuwa da irin su ummu sulaim da su ummu salama da su da yake lattizawa ne ana zuwa da su wajen yaƙi don saboda yin magani ga maras lahiya yana daga cikin dalilin da malaman zamani suke badawa na halaccin likitancin mata an gane ko ko da ku a ce maza za su yi magani to amma sai dai wannan ka'ida laisat ala itlaqiha idan ba a samu maza ba ko karancin maza su sun shagaltu da wani abu to wannan babu layi a samu mata manya su ma lattizawa su kula da mata a wajen su kula da maza a wajen jiya shine manzo Allah ya ce musu jihadin ku shine haji manzo Allah ya ce abin da yasa aka kamanta jihadi da haji shine don saboda aikin hajji ga namiji ma akwai wahala balantana gawa balantana ga mace wanda ya je shi zai iya shaida wannan ko laisal khabru kal mu'ayyin wannan shine al hadisu as-sabi'u was salasun hadisi na 30 da bakwai ar-rukba ja'izatun ar-rukba ja'izatun arrukuba tabbatatta ce ma'ana kyauta ce wadda ta halatta me ake ce ma arrukuba na'am arrukuba wata kyauta ce da suke yi a lokacin jahiliya lokacin jahiliya suna da nau'in kyaututtuka da suke yi akwai al'umra akwai arrukuba to muhara da tamu ita ce arrukuba arrukuba ita mutum ne misali zai baka gida sai ce na baka wannan gidan in ka riga ni mutuwa to gidan zai komo gare ni nawa ne in kuma na riga ka mutuwa an gane da kyau ko to gida ya zama to naka shine ma'ana ar-rukba ana ce mata ar-rukba ne li'anna kullum minhuma yatarakkabu mauta sahibihi kowanne na jiran guda ya mutu ni ke cewa wannan wannan kyautar akwai hatsari gare ta ko ka ba mutun gida amma ha yake kullun ka mutu ka mishi ya mutu dan gida ya zama tomi gadon shi to wannan su a lokacin jahiliya ba abin da ba su yi to shine sai manzo Allah yace ta halatta dan me yasa dan saboda wannan in ya mutu ta zamanto taka kai da kake raye shi kuma wancan in shi ya mutu wanda ka ba gidan ko kuma wanda shi ya ma kyautan zai gidan zai koma mai yake da suna a gare sa in kai ka mutu da ya ba gidan kenan shi babu rigima a cikinsa wanda manzo Allah ya hana shine al'umra shi kuma ya take shine zai baka gida ya ce laka ma'ishta wannan gidan naka ne matukar kana raye an gane ko da ka mutu to gidan zai komo nawa to rikicin da ke da kwai a ciki shine wanda ya kyautar in ya mutu magada su kuma suna jiran wancan sai sun tsaya jiran wannan ya mutu sannan a raba gida ana jiran wannan za a yi za a yi gaddama ko suna jiran sai ka mutu sannan a raba gadon gidan da kake a ciki domin na babansu ne kun ga wannan za a yi rigima a ciki tana iya wancan su mutu shi wannan yana nan har magadan su mutu lokaci ya yi tsawon wannan su ce a gidan babansu ne a yi ta samun rigima to shi kuma musulunci ya zo dama don ya raba wannan rigimomin kenan shine ar-rukba ja'iza wannan ana ana yin shi hatta wannan zamanin musamman a wajen ƙauye ka ba mutum gida in ya mutu ya komo naka in shi ya mutu yawa da gona ake yawan yin shi mala ya ce alhadisu assaminu wasalasun hadisi na talatin da takwas alghanamu baraka ƙananan dabbobi albarka ne ma'ana suna da albarka wannan hadisin mala ya ce ai ziyadatan fin numuwi ma'anan albarka shine akwai ƙari a cikin haɓaka walkhairi da alkhairi fayun da buktina uha da haka mustahabbi ne mutum ya kasance yana kiwo wannan hadisin kamar yana kwaɗaitar da mu akan yin kiwo ne shi yasa ya zo a hadisi manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam ma min nabiyyin illa ra'al ghanama babu wani annabi face yayi kiwon dabbobi malamai suka ce hikima biyu ta sa Allah ya sanya duk annabin da ya zo sai ya kiwon dabbobi kuma dukkan suna fara tun suna ƙanana malamai suka ce na farko shine don a koya musu shugabanci duk wanda ya haƙurin dabbobi kuma dabbobin ma ƙanana domin ba kiwon da ya wahala kamar na ƙananan dabbobi irin su akuya irin su bunsunu irin su tumkiya uwar tambele an gane ko to duk wanda ya haƙurin kiwon tumakai to zai haƙurin me haƙurin kiwon mutane kula da mutane to shi yasa sai aka ce me yake da suna duk annabin da ya zo sai ya kiwon dabbobi ƙananan dabbobi na biyu shi kuma suka ce don saboda ya koyi aiki tun yana ƙarami ya koyi dogaro da kansa domin kiwon wasu ne zai ba ana biyansa shi yasa kun ga a tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce wa kana qani'an bima qasamahu Allah la ya kasance baya zuwa ya roki dan uwan ma'aifinsa Abu Talib tun yana ƙarami yake dogaro da kansa kenan shine alghanamu baraka kiwon ƙananan dabbobi albarka ne domin shi kiwo idan kana yin sa kaman kana jihar tsuntsu biyu da dutse guda ne domin na farko in kana kiwon dabbobin nan kana samun lada domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fi kulli dhati kabidin ratabin sadaka dukkanin abin da yake da rai in ka ciyar da shi sadaka ne kana lada akai kenan kiwon dabbobi sadaka ne shi yasa malamai sun yi ma kai kawo tsakanin da kiwo da noma wanne yi falala an gane da kyau ko da kiwo da noma a ra'ayinku wanne yi falala a to ikhtalafa ulama ko to haka malamai sun ikhtilafi amma ni a waje na noma kuma akwai akwai hudubar da nayi na me yake da suna alhathu ala ala zira'a domin duk shekaru duk sati muna rubuta hudubobi a karkashin kungiyar kitabu sunna tuni nake shagorantar rubuta su alhathu ala zira'a ahmiyatu zira'a wal hathu alaiha daga ciki na kawo ikhtilafin da malamai suka yi wanda suka rinshayar da noma ga abubuwan da suka sa daga ciki sun kawo hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa subhanallah na haddace hadisin ya yake zuwa yake cewa duk wanda ya shibka wani wani abun shibka man gharasa nakhlan aw zar'an in gani sauran hadisin a takaice dai hadisin duk wanda ya shibka wani abu to duk abin da ya ci wannan abin da ya shibka na daga cikin abubuwan da ke da rai to kamar sadaka ne a gare sa yana da lada in kana da akuye adadin akuye ne kake ciyarwa ka san su ko da nawa ne to ita kuma shibka in kai hatsi kamin ka girbe ka san adadin tsutsotsin da suka ci baka sani ba ba ma tsuntsaye ba adadin mutanen ma ka san adadin su baka san su ba kenan wannan shine shine shi malamai suka ce kenan me da suna noma yahi kuma suka ce noma yana koya maka wasu ɗabi'u wanda in ba cikin noma ba babu inda zaka samu su suka ce daga cikin ɗabi'un da noma zai koya maka na farko suka ce ad'alit tawakkul yahi babu abin da ya kai noma tawakkali babu wanda ya kai manomi tawakkali domin za ka zo a yi ruwa ka sa tsaba kana gani arziki ne za ka sawa ba ka da tabbacin zai hutu ko ba zai hutu ba amma za ka yi tawakkali ga Allah kame ka liƙe zai koya maka tawakkali to ko tawakkali kawai noma ya koya maka ai ka san an samu arziki balantana baka san adadin tsutsotsi da dabbobin da za su ci wannan ba kenan yana da kyau a koma noma me yake da suna na duke tsohon menene suke cewa tsohon ciniki ko na gaba attiratu shirkun attiratu shirkun canfi shirka ne malamai suka ce ana ce mata attira ne domin lokacin laraba lokacin jahiliya idan suka hutu akwai nau'in tsuntsu hankaka ne kowanne idan suka hutu suka ga ya tinkari gabas sai a ce to inda za a tahiya akwai mi akwai albarka akwai sa'a ko kuma idan suka hutu da sahi sai a tada tsuntsaye in suka yi gabas to akwai sa'a ko kuma akwai nau'in tsuntsun da in suka hito suka gamu da shi to sai a ce babu sa'a an gane ko kawon mujiya da bishiya a wajen hausa ko da ka hutu da kurege kaga yan kawai yan kawai cikaki da ka gan su kace to babu sa'a sai a koma to wannan canfi ne shi kuma nau'i ne na shirka manzo Allah ya ce shirka ne wannan canfin a kasashen Hausa ana yin shi har yanzu akwai mai horar kafa an gane ko ko kuma a ce mai kashin arziki ga duka mai rariya hannu ga duka wannan canfi ne hadisi na kusan mabima na ƙarshe al'arba'un a saumu junna shi azumi a kariya ne garkuwa ne kamar dai garkuwan nan ta wajen yaƙi da kake sa ka kare takobi in ya zo maka to shi ma azumi garkuwa ne garkuwa daga mi daga sabon Allah garkuwa daga mi daga cututtuka wanda likitocin zamani suka tabbatar azumi yana yi Uh, malamai akwai likitoci wanda daga cikin likitoci na turawa ma wanda suka ce da a ce cututtuka da yawa da mutane ke fama da su da a ce in sun zo za a ba su azumin kwana uku su je su yi jere da juna to da dalilin wannan azumin sun samu waraka daga wannan cutar wannan shine kenan akwai hadisi wanda yake maudu'i su mu tasihhu wannan hadisi maudu'i ne shine wani malami yake bayanin wannan hadisi yake cewa as-sawmu junnatu sa'imin min ma'samin yanha 'anil fahsha'i wal aushabi shi azumi garkuwa ce daga sabon Allah da alfasha shi yasa suke cewa duk wanda bai kame bakinsa bai azumi ba duk wanda bai rumtse idanunsa bai azumi ba da kunnuwa kenan shine as-sawmu junna sai alhadisul hadi wal arba'un quduhu biyadi quduhu biyadi ka ja shi da hannunsa wannan hadisin shi kuma asalinsa a wajen dawafi ne wanzu Allah ya ga wani yana janye da wani makaho to sai ya kasance da abin da yake jansa shine wata ya giya ya ɗa mai giya ga hannunsa sai yana jaye da shi dan makaho ne sai manzon Allah ya katse ya gira ce qudhu bi yadihi ka kama hannunsa ka ja shi da shi dan girmamawa domin Allah da kansa ya ce walaqad karramna bani adam to Allah ya girmama dan adam kan me yasa ba za ka girmama shi ba ka siffanta shi ka warmi ka dabba wannan hadisi me yake nuna muna girmama mutane girmama mutane ko baka san mutum ba komi rishin kama da ka gani baya da domin mafi yawanci yanzu an mai da girmamawa da kaya daidai darajar kayanka daidai darajar girmama da za a maka a wajen biki ko ba a gayyato ka ba in ka zo a cikin gizina turare na kamshi za a barka ka wuce ko an gayyato ka in aka ganka sai a hankali mai gadi da bai san ka ba da ke zai bari ka wuce an gaye da kyau ko wannan shine kenan wannan shine kenan girmama dan adam yana daga cikin abin da ya dace musulmi yayi kaskantar da mutane baya da amfani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa rubba ash'atha aghbara madfu'un bil abawabi law aqsama ala Allah la abarrahu al hadisu al thani wal arba'un na karshe kenan anzartukumun nara manzo Allah ya maimaita wannan lafazin sau uku anzartukumun nara anzartukumun nara anzartukumun nara na gargade ku daga wuta na gargade ku daga wuta wannan shi ake ce ma khitamuhu misk ku ji da hadisin da malam ya liƙe wannan littafin na gargade ku daga wuta na gargade ku daga wuta Allah ya ba mu ikon nisantar ta kenan nan za mu dakata ana jiran mu inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah ban san ko akwai wani hadisi da ake bukatan karin bayani ba na'am alaikum assalam as-sullu shahada eh cutar huka cutar huka shine as-sullu cutar huka shahada ne malamai suka ce ba dole sai cutar huka ba duk abin da yake kama da cutar huka dukkan shi yana shiga a ciki domin kaman hukar kamar ita tahi kama da wannan mai yake da suna abin da manzo Allah ya gai jayi na qaflatun ka gazuwa komowa daga yaƙi kamar zuwa yaƙin ne kamar dulla da su guda da tahiyar da komowa ma'ana ana nuhin allah maɗaukakin sarki baya abin da ake cewa a yadda ɗan mangoro a huta da kuda komi za a cewa na an ƙare amfani da kai yanzu sai a yadda ka kamar yadda gwamnati ke yi ko bayan an tsotse shekarunka masu albarka na samartaka sai a yi watsi da kai ɗan fanshon ma sai wata uku wata uku ma sai ka yi shekara biyu ta ba a baka ba to shi Allah bayan ka kare zai ci gaba da mi da baka ladar shine ma nan qaflatun ka gazuwa na'am aha na'am sosai sosai suna iya ya dawo sosai jazakumullahu khairan kenan wannan tambihi ne mai kyau wannan hadisin na kaflatun ka gazuwa ya zo ne akan jihadi amma yana iya shiga a cikin dukkanin abuwa na ibada an gane da kyau ko kamar tahiya masallaci kamar yadda za a baka lada in ka tahi wajen dawowa ma za a mi za a baka lada tahiya wajen neman ilimi shi ma duka yana shiga yana shiga a cikin wannan domin ilimi a yanzu malamai suka ce babu jihadin da ya kai neman ilimi da yaɗa shi shine babban jihadi al'am a in bai kwana ba ko ko in ba a hita da niyya guda biyu ba ko shi yasa so da za ku ga hadisi sai manzo Allah ya sa sharadi ba abin da ya tsaye da sa in ba sallar ba an gane ku akwai wanda zai yin sallah ya tsaya masallaci dan hira ko dan jiran alajuwa ne ya kare ya yi in ya waiwayo sa ya sa aljihu ya bashi wani abu to sai an sa sharaɗi hadisi yana iya shiga cikin akisin wannan lafazi na akisin wannan lafazi kama mutum ya sabon Allah eh wajen sabon Allah yana iya shiga cikin eh akasin wannan ka je wajen ibada za a baka lada dawowa ma za a baka lada an gane da kyau ko ta ku saurara ga wata tambaya mai muhimmanci wadda da ita za mu liƙa ko an ce duk ibadar da za ka je kana zuwa ana rubuta ma lada kuma dawowa ma ana rubuta ma lada to yace akasin tafa wajen sabon Allah tahiya ana rubuta ma zunubi kuma dawowa ma ana mi ana rubuta maka zunubi yace tana iya shiga ko ba ta iya shiga an gane da kyau ko to ababin da yake da suna usul ana ita tana iya shiga domin akwai abin da ake ce ma alwasa'il me yake da suna suka ce ma la yatimul haramu illa bihi fa huwa haramun duk abin da sai da shi za a yi haram to shi ma haram ne za ka ji kallon kokowa gari kaza tahiyar da kake wasila ce tahiyar da kake ta mice ce ta sabon Allah shine ma wasu malamai suke gani irin wannan tahiyar baya halatta kai kasaru suke cewa la tustabahu rukhsatu fi ma'siya a cikin sabon Allah ba a halatta rahusa kasar wannan kai baka da ita akwai malaman da suke tai aka a'a babu wani dalilin da aka ce a'a to mu dai akan wannan fatawar muke ko dan a tsoratar da mutane ko wannan shine diya daga cikin malamai sun tai akan wannan akwai malaman malikiya ma suna akan wannan fatawar kenan zai iya shiga a ciki zuwa wajen sabon Allah akan zunubi kake dawowa ma hakan ga wannan shine kenan na'am al-mu'zi taba'an yuqtalu shar'a wannan ka'idar malamai suna kawo ta ne a wajen wuraren da yake alharam da aka hana kashe wasu abubuwa suka ce to duk abin da dalilin faɗin manzon Allah da yake cewa a me yake da suna akwai abubuwa guda biyu yuqtalna fil hilli wal haram ko a cikin harami ana kashe su manzo Allah ya ce al hayyatu wal wal aqrab ko kunama da kuma macijiya to kiyasan alaihi ma ne sai malamai suka ce almu'udi taba'an yuqtalu shar'a duk abin da yake iya cutarwa ba sai wannan abubuwan guda biyu da aka faɗi ba su kamar an bada su ne min babi almisal amma duk abin da yake iya cutarwa to ya halatta a kashe shi a cikin harami ake ko a wajen harami kishiyar ta kenan duk dabbar da ba ta cutarwa baya halatta kashe ta shi yasa tururuwa kun ga za Allah ya hana da irin wasu dabbobi wanda ba sa cutarwa dukkansu banza-banza manzo Allah ya hana a kashe su jayyid wannan shi ne kenan nan za mu dakata kenan mala ya ce tamma bi hamdillahi Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka karanta da ƙarshe ina ƙara ina ƙara muna ƙarin gwiwa da mu ci gaba da neman ilimi musan da cewa shi ilimi baya da ƙarshe yana daga cikin farin cikin da na yi da alkhairin da na haɗu da shi da wannan tahiyar da na zo na haɗu da malam mun zo mun zamna ana hira an yi sallah malam ya ɗauki littafi yana rubutu ƙananan surorin da muke gani su alhamdu su kula uzu birabbin nasu su na ga malam kuma yana ban san dai me yake rubutu ba amma dai mi malam yake yi karatu yake wanda su ne madubin mu muna ganin sun kai ƙarshe a wajen ilimi har yanzu suna nema to ina ga mu da muke yan ƙanana malamai suka ce utlubul ilma min al-mahdi ila al-lahad ilimi baya da karshe kuma a duk lokacin da muka samu wani yaso zai amfanar da mu ko da muna ganin mun hishi ko da muna ganin me yake da suna me ba kowa bane mu zo zamu iya amfanuwa takan iyewa mu samu wani abu da mu samu ba in ma ba da ilimin ba da wani daga cikin uslubin karantarwarsa ko daga wani daga cikin ɗabi'unsa wannan shine kenan Allah ya amfanar da mu ya ƙara ba mu ikon neman ilimi domin shi ilimi ibada ne kamar yadda sallah ibada ce da sauran ibadu a ɗaya daga cikin malumai ke cewa ma ubida Allah bi shay'in afdalu min at-tafaqquhi fi fi dinin ba a taɓa yi ma Allah wata ibada ba da ta kai neman ilimi wannan shine kenan Allah ya ba mu ƙwarin gwiwa da yin haka subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah
Yes, okay.